الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة من شهداء الأربعة عشرين ربعي ووجه شوال بجانب صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دونه كريم الأربعين ربعي وأن يجد يشاء لوجه أبريل شكرا دونه عشرين شيئا muna ƙara gode ma Allah ko da san ni mai kowa da kurmi wanda ba ya ke kurmi a gurin kowa shi ne ma Allah ya yarda sa da ta wasa ya ƙara sulhu ma da masallaci mai albarka da ke nan ma da suwa wannan duk sai ya wato a da zai ya kai muna tare da Najeriya don rufe taron mako kuma da mu'mini daya daga cikin wato shirye-shirye na wannan gidauniya ta mu mai albarka masu islam da take nan uwar dan dutse ne wa tilma da zaria kamar yadda yan uwa suka sani wannan gidauniya tana da tsari da take gabatarwa ta shekara mai dogon zango wannan shine karo na goma cikin tsarukan da wannan gidauniya ta fara shekara biyar ɗan farko mun shirya program na yara wanda muka samu shi suna alagafa ta yawa shekara ta shida muka ware mako musamman muka yi bayani a kan alƙur'ani da girma inda muka sa shi suna makon alƙur'ani shekara ta bakwai muka yi makon sunna shekara ta takwas muka yi makon aƙida shekara ta tara muka yi makon tarbiyya a bana mun yi makon umma hafi mene ko Allah ɗaukin sarki ya ba ikon an karance tarihin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba ɗaya su su goma sha ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da su a cikin gidan aljanna Allah ya roƙi sarki ya ɗaukaka darajar su Allah ya kimanta su Allah ya dabu da al'amarin wanda yake kyamar su Allah ta'ala ya ƙara tusa su kaunar su da soyayyar su da ɗabi'antuwa da ɗabi'un su a rayuwar Allah ta'ala ya gafarta mana an sha lakcoci kwanaki masu tsawo wannan shine jawabin mu na ƙarshe inda za mu saurari jawabi daga iyaye da malamai da shugabanni akan wannan program mai alkhairi da albarka amma don kada in manta muna sanar da al'umma musulmi shekara mai zuwa in Allah yadda za mu yi makon ahlul baiti wato iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kawai da ciki sallallahu alaihi wa alihi za mu yi bayani a kansu dan dai musulmai su gane cewa ba ka yi musulunci sai ka girmama matan annabi kamar yadda zai yi wa ka zama cikakken musulmi sai ka girmama ahlul baitin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce aqidar musulmi a ahlus sunna har ku damu da kuma da zai kawo ka ku ne ahlus sunna kuna san annabi kuna san matan kuna san sahabbai kuna san ahlul bait Allah ta hada mu su a cikin gidan aljanna ba ta abin da zama za mu saurari jawabai ne sai dai na fatan dan uwa za su ba da haɗin kai duk wanda na kira sunan shi zan ba shi minti biyu ne in ya matsa ya yi minti uku in ya tsananta ya yi minti biyar amma daga minti biyar zai dakata Allah ta'ala ya saka da alkhairi zan gayyaci ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda kuma suka yi rubuta makara wanda kusan shekara ɗin shekara ya ba da tafi gudunmawar shi na sosai professor da kuma kabir abubakar abdan
الأكبر دا لنا أفضل زيارة الأكبر دا قريب زيارة مرة لو كانت شيني زي جوابي أمرت معلمين waɗanda suka gabatar da makara da masu tarihi a cikin mintocin da bai wuce guda biyar ba falyatababbal mashhuran ma'dura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد يوم أمس البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه babu shakka waɗannan kwanaki kusan guda goma sha biyu mun sha bayanai kuma mun tsinkayi hanyoyi masu yawa daga manya-manyan malamanmu da 'yan uwanmu da masu bincike da masana waɗannan darussa da cikin abin da ni na fahimta da a kansu akwai tabbatar da wata makala da ake yawan cewa al'ilmu rahimun bai da ilimi ya yi kama da dangantaka ta jini wato dangantaka ce ta ruhi wanda ya kama da daraja ko karfin dangantakar jini tsakanin ma'abuta ilimi ma'abuta ilimi da malaman da sauran ɗalibai da sauran masu bincike da masana da kuma mukulaye duka mana cikin ma'abuta ilimi idan za ka ga an taru an zama duniya ɗaurin ki ɗaya ana cikin ƙauna da shaukin gabuwa da juna da yi wa juna nasiha da kuma wato yau juna fatan alkhairi wannan yana nuna mana irin tafarkin da ya kamata mu gudana kenan a cikin sa mu zama masu yau juna mu nasiha masu karfafa wa junan domin abin da ya haɗa mu shine neman ilimi da ya haɗa shi da kuma yi masa hidima kaga wannan kusan shine duka tafarkin da ma'abota ilimi suke a kai ana fata waɗannan taruka masu albarka su zama sanadiyar samar da irin wannan kyakkyawar alaƙa a kodayaushe tsakanin ma'abuta ilimi a inda suke a sannan wajibi ne mai godiya ta musamman ga ɗan uwa Sheikh Shu'aibu Saleh akan wannan mubadara ta alkhairi da kuma yadda a kullum baya gajiya kullum nake ci mishi malam baka gajiya da wannan hidindimu da muna fata Allah ya saka mai alkhairi Allah ya dafa mai da shi da waɗanda suke taya shi wannan aiki cikin ma'aikata da sauran wato masu a taimaka mai wajen tsara waɗannan tunanin duka da kuma mutanen da suke a gefe masu taimaka mai ta hanyoyi daban-daban suna nan a kuma ambace su ba Allah ya san su ya ambace su a sa'annan kuma darussan da aka koyar wanda masu ɗimbin yawa to sun ba mu wata mafita ne ko sun nuna mana wata mafita kamar yadda ya ga ruwa da tuwar da muke ke faɗa waɗannan mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su wayi gari su zama a cikin al'umma su ne abokoyi su ne model da 'ya'yanmu da matanmu da iyayenmu da mu kanmu za mu kalla a da ƙarfin tsiya ana so sai an canza wa al'umma musulmi alaƙarsu da magabatansu a kawo wasu mutane waɗanda suke kamar da Abin Sallallahu Alaihi Wasallam yake cewa wato mutumin da bai da wata daraja a rajulu taƙai ya ta kallon bi sha'anin amma wasu mutane da ba su da wata daraja da za a kalla ana so su da ƙarfin tsiya su za a mai da su a gungu galibin su kamar da rana malam doktor Muhammad Sani malam da ke bara ko dai yan wasa wato a binnan mawakilun ko ‘yan wasa na na kwallo na wasan kwallon kafa ko kwallon kwallo ko kuma wasu ne waɗanda ba san a darajar da ta kai a ce an saurare su da wajibi ne mu dawo da hankulan waɗannan darussan a nan akwai malamai da yawa akwai masu karantarwa akwai malaman islamiyya akwai malaman haddar alƙur'ani to mu je cikin ɗaliban mu ci gaba da step down na waɗannan darussa mu dinga rairaye su kusan da muka samu dama muna musu tarihin waɗannan bayan Allah na gari wannan zai rassa a ƙaunarsu a cikin zukata sannan kuma zai hana duk wata shuwa da da yan shi'a su suke suke yada sannan kuma zai zama a zuciyoyinsu babu mahalli na shiga irin waɗancan mutane marasa daraja ina yi wa kowa fatan alkhairi kuma na addu'a Allah ya saka wa kowa ladansa yadda Allah ya haɗa mu a wannan bigire ya Allah ka haɗa mu a cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin aljannarka har mu dinga tuna irin waɗannan jalasar da muka yi Allah ya kan magabatan mu cikin iyaye da malamai da sauran musulmi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh social professor Muhammad Kabir Azhar Allah ya saka da alkhairi mai jawabi na biyu shine mataimakin kwamishinan sanda na jihar Kaduna da ke wani yanki namu na Zone 1 kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi makara a wannan majalisi mai albarka shi ma za mu saurari jawabi shi a madadin jami'an tsaro waɗanda suka zo nan da waɗanda ba su zo nan ba shine ACP Abdulrahman Idris فليتفضل مشكورا معذورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. manyan manyan malamai na da suke a wannan wuri shugabannin al'umma shugabannin ma'asasa a na farko ina muku ɗaya zane marhaba da kuma tsaya ku godiya ga Allah barkin sarki da ya tabbatar da wannan al'amari na kai a lallai kun cancanci a yaba muku a kuma muna roƙon lamarin sarki ya tabbatar muku da rana tare da mu baki daya da ke baiwa waɗanda suka gudanar da ayyuka na kai da suke baiwa. Sannan na biyu a abu umarce ne ɗan yi magana a madadin jami'an tsaro. Abu al'amari na tsaro yana da muhimmanci sosai a cikin al'umma. a wannan addinin musulunci ya tabbatar da haka kuma ya iya kokari domin ya tabbatar da kariya da kuma tabbatar da tsaro a cikin al'umma domin ta samu dama da za ta zo da dama Allah barwace sarki Allah barwace sarki yake cewa الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون haka Allah barwace sarki ya kora za wa mutanen makka yake ce musu bayan ya sauƙaƙa musu hanyoyi ya dammarar da abraha da al'ummar da suka zo domin su rusa ka'aba can daga ƙarshe ana mulkin sarki ya tsara musu hanyoyin su da suke kasuwancin su da ke cewa da ila ta kwarai shi ila ta yi fitila da shi ta yi wasai a daga ƙarshe sai ana mulkin sarki ya ce musu kwarai ya kudu rabba hadal bai allazi ata'amahu min ju'in wa amanahu min khawf a kaga kenan Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka da tsaro ta hanyar abin da za ka yi kalaci ka samu a yassare maka hanyar da za ka nemi arziki ba karamin baiwa ba ce haka kuma Allah madaukakin sarki ya baka kariya cikakkiya ta tsaro ita kanta ba karamar baiwa ba ce kuma ta cancanci lallai Allah da ya kuwa da ya fahimta wannan hanyoyi guda biyu ya cancanci abin da za mu shi kadai ina fata gani haka kuma a musani cewa al'amari na tsaro al'amari ne wanda ya shafi kowa da ni da kai da kowa da kowa kowa yana da dama Allah ya ba shi dama ya gudanar da abin da ya saukar da wurin hali domin ya tabbatar da al'umma ta zauna lafiya kuma ta zama shirkin a tsaro kowa da gurin abin da Allah ya hore masa ya yi ya tabbatar da cewa an samu zaman lafiya addinin musulunci ya ba da kariya ga rayuka ya ba da kariya ga ina dukiya ya ba da kariya ga addini haka ya ba da kariya ga mutunci na rana shi yasa ana ba da sarki ya haramta kisan kai duk wanda ya kisa a kashe shi shi ba da wurin yadda ya yi a mashi kisafi a haka kuma Allah madaukakin sarki ya haramta sata da kuma kwace domin a tabbatar da an samu cikakkiyar kariya da dubiyar al'umma Allah madaukakin sarki ya haramta zina domin ya tabbatar da mutunci na dan adam da kuma irkinsa da nasabarsa Allah madaukakin sarki a ya tabbatar da cewa ya ba da kariya da tsaro ga addini sai ya sa ya duk wanda ya canza addininsa sun mu kashe shi ina ba ta gane haka kuma idan muka gangaro a zuwa zamanin da muke ciki a yanzu a wanda mu muka ɗauka tsaro na lokaci ko kuma na zamani to mu sani aikin tsaro ba na ɗan sanda ba shi kaɗai ba na soja ba ne shi kaɗai ba na kwasta ba ne shi kaɗai a dukkanin al'umma kullum kubraye ko kullum kubasuru na rabiyar ne kai kanka Allah madaukakin sarki ya baka kiwo a cikin gidajen ku a lallai kuma Allah madaukakin sarki wata rana zai tambaye ka akan kiwon da ya baka wace irin tarbiyya ka bai wa yaranka tsaro ko kuma rashin shi yana samu asali ne dangane da irin tarbiyya da muka bada ga ƴaƴayenmu idan muka ba su tarbiyya kamar irin tarbiyyar da muka karanta ko aka karantar da mu daga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lallai ba za a samu kan kwaya ba ba za a samu kan kurkurin ba ba za a samu shaye-shaye ba za a samu al'umma ingantacciya wanda za mu yi mu gaba da ita kuma hakan zai tabbatar mu da tsaro a cikin al'umma don haka a taƙaice bisa ga wannan kalmomi a nike godiya ga Allah a kuma nike ba kowa ba ta alkhairi Allah wajen sarki ya tsada mu a cikin lada ko ya sanya a da tsaro ko ba kuma gare mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari jawabin mutum da tun kwamishina na jihar Kaduna sai yi shi a Rahman Allah ta'ala ya saka da alkhairi da mun shiga bangaren da alkhairi zan miƙa abin da magana kai ya samu wanda ya ne yana hidimar alƙur'ani da hidimar addini shi ne baban mai girma sanar da sassau alaihi bin abdulkadir don ya gabatar da jawabin sa a madadin masarauta ko kuma a madadin iyayen kafa وليتفضل مشكورا معذورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ما الذي يعمل إلا أن أما الذي يعمل سوى من هو ما كان يعمل أمر ولا يعمل ban sami gayyata don karanci duk da jawaban da suka dafa su amma na saboda wannan haina don mata wuce na gaggara irin yadda al'umma ya kuma ne wata to shi mai mafi da ya manta wani abu ne wanda ya al'umma ina sarrafa iyaye da mazaje a tabbatar da ƴaƴaye mata an taɓa su a gaba wajen samar da ilimi da sana'a kamar yadda mataimakin gwamnati da aka da ya faɗi lokacin da muka yi rauni a tarbiyyar ƴaƴayenmu ya zama so mun saki ƴaƴaye suna koyi da abubuwan da suke lalata tarbiyya da ɗabi'u hakika al'umma ta lalace da ɗan ƙwaya da ɗan tutulin da kome ma za a ce to daga tarbiyya na cikin gida ne ake samun kariya ko babban mataki shi ne ilimi wanda duka ilmantar da shi to ka sauke wani nauyi kuma ka sa ran cewa zai zama mutum da kirki malamai sun nuna mana cewa wanda yake son duniya da ya ilimi wanda yake son lahira ya ilimi wanda yake son duniya da lahira tare ya ilimi saboda ilimi muhimmin al'amari ne idan muka inganta ilimin mata to insha Allah muna sa ran za mu samu al'umma ingantacciya mai tarbiyya mai kyau wanda nan gaba kaɗan za a samu canji role model da ake magana saboda an tafi an bar wanda suke nuna cewa ƙwararre wajen ƙwallo shi ake ba kuɗi amma da kuɗi shi ne komi ƙwararre wajen iya rawa ko ƙwararre a wajen iya rawa a talabijin ita ce role model ita aka fi ba kuɗi to ba kuɗi ne komi da komi ba a ingantaccen tarbiyya da tsoron Allah wanda kowa ya san to a ƙarshe idan ka tara kuɗi ka mutu ka bar kuɗin za ka yi bayani yadda ka tara kuɗin za ka yi kuma bayani yadda ka kashe kuɗin amma idan ka yi abin kirki ko ba ka da kuɗi ka yi aiki na gari ka yi kamar yadda annabi ibrahim ya ce allah ka karɓa to ka yi aiki na gari ka samar da yari na gari ka samu uwa ta gari wanda za ta yi maka tarbiyyar ƴaƴa kuma in Allah ya da ƴaƴan nan na gari bayan da ranka ma kafin rasuwanka in suka yi maka biyayya zai faranta maka rai bayan ba ranka za su gaba da maka addu'a wanda yana daga cikin ayyukan da suke dawwama ko bayan ba ranka ina roƙon Allah ya saka waɗanda suka shirya wannan zama ina roƙo kamar yadda malam ya faɗa cewa baɗi da shekaru masu zuwan Allah ya laya mu za a yi maganan yaran gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to a ciki ina roƙon a hangi abubuwan da muke fama da su a wannan zamani namu na rashin tarbiyya a yadda malamai za su saka a cikin zama na irin wannan da zama na tsakanin magariba da shayi da zama na kowane iri don jawo hankali na ingantaccen tarbiyya siyasa in Allah ya yarda aka samu yaran da aka yi musu tarbiyya da kyau to zai to kalmomin aka hada turanci da wasu ingausa zai modelin halayya ya sa ko an zo an sa yaro ko matashi wani abin da ke dace ba ilimin nan da aka ba shi ingantacce zai sa ya yi la'akari kafin ya ɗauki wani abu da wanda ake son a sa shi ya yi mara kyau ina fata yadda muka taru a wannan wuri Allah shi kalli ayyukanmu na alkhairi kuma yadda muka zo Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya kuma ina fata ai tai ai tai ai ta fada da irin wannan ayyuka ba a wannan santa kawai ba duk wuraren da aka samu dama malamai sai amfani da wannan dama a inganta ilimi da tarbiyya mai kyau da yayaye musamman yaya mata wanda su ne malaman farko na yayaye wasu rama da kuma rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ku cire wannan abu mai girma sai ya zazzau alhaji billah alƙadir kuma kawar da yake wannan sarfa alƙur'ani mai girma ciyaman nan sarfa alƙur'ani mai girma na jihar kaduna baki daya allah ya saka da alkhairi gidan talabijin na sunna tv sun ce in sanar da ku cewa an fara sanya waɗannan lakcoci daga jiya karfe tara da dare takwas na dare zuwa goma da haka takwas zuwa tara wanda yake so ya ga waɗannan lakcoci to da yake a fadin najeriya da afirka zai iya ganin su a sunna tv kullum da daddare karfe takwas zuwa tara kuma suna maimaitawa da rana sauran gidajen talabijin don ba su kawo a tamjin din su ba amma a bibi sauran gidajen talabijin don za a tarar da waɗannan daktoci insha Allah Allah ta ala ya saka da alkhairi mai jawabi na gaba shine madadin kwantocin da suka shirya wannan muhadarori zan kira barista da yawon a madadin mambobi duka kwamitoci mu je sakonsu gaba daya bari da babban mashura ma'azuwa na أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتأتي شكلتي بيو muna fara godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikon shi da kaddarawar shi ya ba mu iko da dama dan tun kafin a fara azumi duk wanda ke da ruwa da tsaki da wannan cibiya ta mu'assasa bai zauna ba ina ganin hutunmu zai fara mu daga gobe ne tun kafin a fara azumi ba dare ba rana abin da nake shi ne shirye-shiryen tafsiri ko ce tafsirai da aka yi muna kammalawa muka dusa a kan wannan a madadin dukkanin 'yan kwalitoci da nake da su kusan guda biyar ko shida tun daga finance committee security protocol welfare kamar yadda za a iya shaidawa ko yanzu ga shi an sha minti an ci dabino an sha shayi an sha ruwa masu abinci sun ci abinci to dukkan waɗannan kwamitoci in ka dunkule su ga baki ɗaya bayan mun gode ma Allah subhanahu wataala dole sai mun gode ma shugaba na wannan cibiya da duk abin da ya faru duk wata idea ta ci ce farko muna mu shigo cikin idea ce a developing dinta a kuma sa ta aiki a gani tun da kamar da kuke gani ba aikin mutum ɗaya bane mutum ɗaya ba zai iya wannan aikin ba dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi dukkanin wani ɗan kwamiti za mu yi amfani da wannan damar muna godiya Allah subhanahu ta'ala saka mu kowa da mafificin alkhairin shi malamai mu da suka zo suka gabatar da waɗannan laccoci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da mafificin alkhairin sa iyayen mu da tun da aka fara muna tare da su tun daga farko har ƙarshen nan su ma muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da mafificin alkhairin sa a madadin security da protocol na cire waɗannan ne saboda su ne suka fi ma kowa ne kana zaune za mu ce ka tashi kuma sai ka tashi da lalama ko da ƙarfi wani lokaci ka tashi kuma sai ka tashi musamman na fahimci da yawan mutane na fata musu rai don Allah muna amfani da wannan damar mu ba kowa hakuri ba mun yi ta gangan bane don mu bata maka rai tsarin aiki ne in ya biyo dole a yi shi a haka muna roƙon Allah su mutu Allah ya gafarta mana ga baki ɗaya ya saka mu kowa da mafificin alkhairin shi ya kuma kai kowa gida lafiya malam sha'ibu Allah su mutu Allah ya raya maka zuriyarka ya ƙara imani ya ƙara ɗaukaka ya ƙara rufe asiri kuma addu'a da aka maka da azumi Allah shi karo kuɗi masu yawan mara Allah ya saka da alkhairi to ba ni sai Allah ya saka da alkhairi sai bayani mai matuƙar muhimmanci wanda da shi muke so ya zama kusurin wannan muhabarori da aka yi baki ɗaya shi ne dunkulallen saƙo na mako muharasu mu'minin na wannan shekara wanda ɗaya daga cikin sanadarorinmu zai karanta injiniya magani isa wadda ta babbar mashhurar ma'azura
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, wannan dunkulallen sako ne na makon ummahatul mu'minin Allah ya kara musu yadda da aka gabatar a wannan mu'assasatul Islam da ke mazauninta a nan Nuhu Road cikin wada Zaria Najeriya karkashin jagorancin Sheikh Malik Abdul Salim Abdullah kamar da yan uwa suka ji suke sauraro an fara wannan taro ranar sha biyar ga watan shawwal ake kuma rufewa yau a cikin watan shawwal bayan hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha hudu ga watan april 2026 wannan tarurruka da aka gabatar manufarsu shi ne ƙoƙarin karantar da bayan Allah da ilmantar da su akan ababen da ya shafi addininsu a wannan karo mu'assasa ta ɗauke mu da duka al'umma zuwa ga babban gida gidan zaɓaɓɓe gidan manzon rahma alaihi salatu wassalam inda aka tattauna akan matansa wato ummatul mu'minin Allah ya kara musu yadda a cikin wannan kwanaki goma sha biyu masu albarka an gabatar da mahadarori masu zurfi wanda manya-manyan malamai farfin soshi shekunai da jami'an tsaro na soja da 'yan sanda da sauransu suka ba da gudunmuwa na daga cikin darussan da muka koya a cikin wannan taro da farko dai taron ya samu gagarumin nasara wajen gudanarwa da makaloli da aka gabatar mabambanta sannan kuma mun samu dimbin ma'alarta maza da mata yara da manya masu sarauta da jami'an tsaro da dukkan nau'in mutane da ake da aka sani malar nan ma ya ce haka mala'iku da aljanu an kuma gabatar da wannan shiri a facebook live a youtube telegram whatsapp da duk sauran hanyoyin sada zumunta sannan kuma gidajen talabijin irin su sunna tv albani tv africa tv 3 misal tv alhaq tv muassasa tv FUEFM, Alheri Radio, social media na ma'asasa duka da dai sauransu duk sun participate wajen gudanar da wannan taro. A wata yamma Rahama sallallahu alaihi wa sallam sun kasance a bisa hikima da maslaha ba don sarrai ba. In ba mu manta ba, malam ya mana bayani akwai hikimomi, hikima ilmiya, akwai hikima tashrifiya wato na ɗaukaka darajar manzon Rahama sallallahu alaihi wa sallam akwai hikima kuma ta musamman wanda ta shafi rayuwar mata da iyali da zamantakewa hakanan kuma da karfafa zumunci tsakanin kabilu da kuma zaman lafiya yawancin auratayyar manzon rama sallallahu alaihi wasallam sun kasance domin tallafa wa zaurawa marasa galihu haka kuma wasu auratayyar da ya gabatar sun zo ne domin karfafa shari'a wato alhikmatu tashri'iyya da kuma gyara al'adu manufar wannan taro ita ce a karfafa ma al'umma wajen koyon kyawa koyon kyawawan halaye da kuma gyara halayenmu na zamantakewa da ibada a jigon manyan darussan da muka koya daga wannan tarurruka na farko ne shine imani da tsoron Allah za mu iya gani kamar da na Khadija Allah ya kara mata yadda ita ce farkon wanda manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mata bayanin ababen da ya gani farkon wahayi da aka mishi da irin isharar da ta mai taimaka mishi wannan yana nuna cewa lalle mu dage kan tsoron Allah na biyu kuma mun koyi hakuri da juriya sannan kuma mun koyi ilimi da koyarwa sannan kuma samun goyon baya ga addini game da na Khadija ta ba manzon rahma sallallahu alaihi wasallam sannan mun koya ya ake tarbiyyar iyali ya ake zama da su ya ake mu'amala da su sannan kuma mun koyi taimakon al'umma yadda Zainab Allah ya kara mata yadda take taimakawa sannan kuma mun koyi hikima da shawarwari kamar yadda Ummu Salama ta manzon rahma sallallahu alaihi wasallam ishara domin halin da aka shiga yayin aikin umara a darussa na musamman da muka koya daga nana khadija ita ta kasance mai ba da goyon baya da sadaukar da dukiyarta na na sau da kuma akwai da sauƙin hali da tawadu na na aisha akwai ilimi da fahimta da koyarwa na na hafsa kamar da bajin da zato da gaya mana ta kula da alƙur'ani ga yawan azumi da shayuwar dare na na zainab bintu kuzaima ita kuma ga tausayi da kyautatawa ummu salama ga hikima da hangen nesa ummu zainab binti jahashin ga ibada da sadaka soyayya radiyallahu anha ita kuma dalilin ta an samu alkhairi ga al'umma na na safiya kuma ga hakuri da yafiya ummu habiba ita kuma ga tsayuwa akan addini duk da kan kalubalen da ta fuskanta ta ƙarshen suna mai muna Allah ya kara musu yadda da miya ita kuma ta kasance mai kyautatawa kan zumunci da alaƙa shawarwari daga mu'assasa daga ƙarshe wannan gidan ya mai albarka tana kira da babban murya zuwa ga iyaye da su dage wajen tarbiyyar da ‘ya'yansu a kan tafarki na addinin musulunci da ƙoƙarin haddata da su alƙur'ani da fahimtarsa da aiki da shi sannan kuma wannan gidan ya duk da haka tana kira ga mawadata da attajirai da masu faɗa da attajirai da 'yan kasuwa da su taimaka wajen hidima ma addini kamar yadda wannan mu'assasa take yi sannan kira ga matasa da su dage wajen neman ingantaccen tarihi uwayen muminai da kuma da kuma kokari wajen neman ilimin addinin musulunci da na boko da sana'a da dogaro da kai domin samun kyakkyawar rayuwa duniya da lahira haka kuma wannan gidauniya tana kira ga malamai da su dage wajen karantar da sahihin tarihin uwayen muminai domin koyi da su daga ƙarshen ƙarshe kuma wannan gidauniya tana kira ga hukumomi jami'an tsaro shugabannin al'umma iyaye sarakuna da su taimaka wajen samun ma al'umma ingantaccen ilimi da tsaro da kuma zaman lafiya daga ƙarshe gidauniya masu sace isla tana kira da dukkan al'umma a gudun mutanen hali na rashin tarbiyya saba ma iyaye rashin girmama na gaba da duk wani ayyuka na jahiliya wani abubuwa na rashin ta'a fatan mu duka al'umma su koyi da kuma haɗin kuma a cikin rayuwar su na duniya da lahira daga ƙarshe muna addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya amfanar da mu ya sa mu zama jagoran alkhairi Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته abu na kusa da na ƙarshe shine jawabin godiya wanda a matsayin na da darakta zai yi a kan jafarori da aka samu a wannan shiri na kuma da zai yi da yawa da albarka farko ne gaba ce mu da kudi ma Allah ta'ala a wani wa akiran a kan baiwar da yi mana da shi wannan program din aka yi lafiya aka kare lafiya babu abu mai wahalar sha'ani kamar tara mutane ka tara mutane masu mabambantan hankula da mabambantan wayewa da mabambantan ilimi mutanen birni da mutanen ƙauye da maza da mata da yan boko da yan arabiya da yan bago kuma a yi lafiya a kare lafiya wanda ba karamin arziki ba ne har yanzu tun da aka fara har aka kare ban ji an raba wani da wani ba sai dai abin da ba a rasa ba da sosawar zuciya kuma an kawo da kai mun gode ma Allah Allah ya kara ba mu lafiya da zaman lafiya sannan muna kara gode da iyaye wanda suka daura akan wannan turba ta alkhairi gaba ɗaya iyayen mu muna roƙon Allah ya gafarta musu ya sa aljanna mu ko musu muna godiya ta musamman ga malaman waɗanda suka karanta da mu addini tun muna ƙanana har yau sa'annan godiya ta musamman da dukkanin malaman da suka gabatar da muhazarori na gida da na nesa da waɗanda suka yi taliki da waɗanda suka yi mana tashriki duka Allah ya biya kowa da iya aljanna wajibi ne in yi godiya ta musamman ga kwamitoci da muka kafa dan wanzar da wannan shiri mai alkhairi da albarka babban kwamitin mu shine kwamitin samun da kuɗi mun yi bajet zamu tanadi kuɗaɗe miliyoyi don gabatar da wannan program amma cikin jarabawar Allah abin da muka tsara za mu samu ɗaya bisa uku muka samu kuma a hakan aka yi ga shi har an zo ƙarshe an ƙare mun je kun sauke waɗansu abubuwa sai kuma uban bashi da ke kanmu da muke fatan Allah ya biya mana su Allah ya saka ma duk wanda ya sa hannu da gidan aljanna wani ya ga musamman da security musamman yan adadin ƙungiyar desire yan agajin nako yan amnu salama yan agajin jama'atin nasarar islam da kuma yan agajin wato hibba da kuma da farin kaya Allah ya biya su gidan aljanna dole ni godiya ta musamman gaskiya da mata da ta dauki ragamar girgirki babban abin da ya ni sha'awa duk ba wanda ya so musamman waɗanda suka zo daga wani gari wallahi sun yawa wani ya ce malam kamar aljanna wani ya ce malam kamar saudiya wani ya ce kamar fada shugaban kasa waɗannan bayan Allah Allah ya saka musu kai a ɓangaren girki dole ta yi godiya ta musamman Alhaji Sani Baba wanda tun da aka fara waɗannan program duk shekara shi ne ɗaukar nauyin abincin bakin mu musamman na sunna TV sai mu kuma ƙara abin da muka ƙara Allah ya biya su biyan aljanna. Ba a ne ke godiya ga social media wa alawa a cikin sunna TV da suke koro wakilin su tun daga bauchi ya zo ya zauna har sai an gama program din nan barki daya kuma su sanya program din nan kyauta ba mu taɓa biyan suna tv kwandala ba ba mu taɓa biyan afirka tv tiri kwandala ba wifan albani da ya kira da kira da shi na Allah ya wani kiriya sai ya su masu ɗauka su yi ma da aiki wanda mun san inda a ce biya tsari magana ne ake na miliyoyin kuɗi wanda yana da alaƙa da kyakkyawan alaƙar da muke da su da masu gidajen Allah ya saka ma kowa da gidan alkhairi wato gidan aljanna kafafen sadarwa na social media waɗanda muka gayyata da waɗanda ba mu gayyata ba da waɗanda suke sharing Allah ya biya kowa da gidan aljanna wajibi ne ambaci wasu daga cikin shirye-shiryen wannan gidauniya ta mu mai albarka kamar yadda muka ambata shi wannan program ɗaya da cikin manya-manyan program ɗinmu da muka yi shi hoppa shi shekara ɗaya mun yi haka ne saboda abin da muka gani waɗanda ba musulmai ba suna yi za su yi plan na shekara arba'in hamsin kaga abin yana ta tafiya to mu ma mun yi plan na shekara ɗari abin da Allah ya ba mu yi muka yi Allah ya karɓa wanda muka rasu ɗayanmu da ɗalibanmu da ƙannanmu da waɗanda suke tare da musu daura da haka wannan da ɗaya da cikin program ɗinmu ne muna fatan ko da rabu ko ma rabu al'ummar musulmin zaria su rike wannan shirin da matuƙar muhimmanci Allah ya samu wannan program ɗin albarka duk Najeriya mun yi magana da ita da cikin manyan manyan malamai ya ce malam ta ga wannan program ɗin kamar daga gurin mu kuka koya mu muka fara makon sahabbai tun daga nan ba mu ƙara ba da shi ne yanzu kun har kai shekara goma to muna barin wasiya ga waɗanda za su kula da gurin ko bayan rabu a ci gaba da kula da wannan program din yana da alkhairi yana da albarka Allah ya tabbatar da alkhairan shi da albarkarsa abu na biyu wannan bidiyo ya samu wakafi ce mutane su san wannan ko da rabu ko bayan rabu wannan guri wakafi ne mun bar da shi ga al'umma musulmi amma dai muna barin wasiya ko bayan rabu ba mu yadda a canza marmari da muka kafa wannan gidauniya da shi ba sa'annan waɗanda muka sha wahala da su musamman ɗaliban musamman almajiran musamman waɗannan kwamitoci duk yadda za a tafi a yi haƙuri da juna sa'annan ni da na kafa gidauniyar kuma nake jagorarta ina gama ku da Allah in na muka ga ku wulaƙanta 'ya'yana in na muku kar ku tozartar da ƴaƴana in na muku ku kira ƴaƴana ku rike su a aikin nan da su in sun yi daidai a tafi da su in ba su yi daidai ba a nuna musu kuskuren su musamman a cutar ɗaya da cikin magabata yana barin wasu yana cewa ba ta ku zama wa aslihu ba ta bayyana ku ku ji tsoron Allah ku sabunta a tsakaninku muna roƙon Allah da Allah ya kita mana burin da wani alkhairi abu na da wannan gidauniya bayan kasancewar da wakafi gidauniyar da tana da bangarori da yawa da cikin bangarorin kuma masu girma da bangaren kula da marayu inda muke ɗaukar nauyin wato iliminsu da suturarsu da lafiyar wasu daga ciki tsarin da muke da shi ne duk wanda yake so shi wannan tsarin za ka ba da sunan ka ne ka dinga ba da gudunmawa mafi karanci naira ɗari a wuta kuma akwai lambar akafin marayu a kowar masallacinmu da ke kasa kawai da ka sauka sai ka ɗauki lambar account ɗin duk wanda kawai ka sanya abin da Allah ya sauƙaƙa maka ko kuma daga wannan ne muke kula da iliminsu da suturarsu da lafiyarsu da duk wata himma da Allah ya sauƙaƙa mana abu na gaba wannan yau ya tana da bangare mai kula da masu lalurar sikila waɗanda muke ainihin ba su magani da canza musu jini da yi musu aiki in hakan ta faru duk da gudunmuwar da bayan Allah suke bayarwa sannan wannan gidauniya tana da wani unit na kira shi da unit ne gabanin ya zama center wato rehabilitation center muna san da cewa muna tare da yara masu matsaloli wasu shaye-shaye wasu sace-sace wasu raina iyaye da makamantansu to wannan gidauniya tana da unit mai kula da waɗannan yaran idan aka fahimci yaro yana sace-sace ko yana shaye-shaye muka kira yaro mu yi da safa hanyar ma a bashi shawarwari wani ya kwana wani ya tsaki wani ya wata a matsayin saurantai idan Allah ya ba mu yadda muke so za mu gina guri ne na musamman da abinci da lafiyarsu da likitansu da masu basu shawara hakikan yaran musulmi suna da buƙatar kulawa kuma doka da zai wani lokaci baya kawo yara na ziyarci tafsirin mai girma da da wata ramadana a matsayin shi ne AC yana yin tafsiri na ba shi wata shawara kuma ya karba ban ga wani abu da yake gyara mutum daga lalacewa zuwa ga shari'a ba kamar hasken Qur'ani da Sunna to muna da buƙatar mu samar da wannan unit din mun samar da shi mu samar da santa mafi karanci da za mu samu gida to za mu dinga aje irin waɗannan kangararrun yara mu ba duka zaɓi ba Qur'ani da hadisi za a dinga tusa musu kuma ana gayyato malamai da dattawa suna ba su shawara da haka ƙofar ma'abuda take da duk wanda zai iya sadaukar da gida ko wani guri ginanne don wannan abin musamman ga mutanen garin nan da kuma mutanen Najeriya ba ke da Allah ta ala ya sa mana wannan kuma sai wato bangarorin wannan gidauniya kamar da kuke gani muna da masallaci muna da hall muna da class da yake mun fara ya tsaya a tsare-tsarenmu akwai karamin asibiti za mu fara da dispensary gurin shan magani da gurin asa haihuwa cikin tsare-tsarenmu akwai sama da ambulance ita da lura ta kama zuwa asibitin nesa to a taimaka ma mutane kai har da baya sabis muna da wannan tsari muna da tsari na samar da gidan rediyo da gidajen talabijin duk waɗannan abubuwan ba wani yake ɗaukar nauyin shi guda ɗaya ba mu da muke da tsarin mu muka tsaya muke yi sai kuma gudunmawar da yan uwan musulmi suka bayar da haka duk wanda yake so ya shiga cikin wannan tsari akwai babban account namu na ita wannan gidauniya duk inda kake kawai abin da Allah ya sauƙaƙa maka ka sa muna amfani da banki na Jaiz Bank number account din shine double zero double one twenty seventeen fourteen duk abin da Allah ya sauƙaƙa maka ka sa mu kuma za mu narkar da wannan wajen yi ma Allah aiki kowa ya san gurin nan mun fara ne da rumfa yau da shi inda Allah ya kai mu. yanzu haka muna da classes guda goma sha hudu a haka a hakan ana ciki kuma da taimakon Allah sannan taimakon da ka zan tsara mai mai ka zamba a kan duk inda kake a fadin duniya ka sanya insha Allah ba gara ba rabu insha Allah Jackis ba double zero double one twenty seventeen fourteen za ka ga Islam Foundation for Social Development muna ƙara godiya ga Allah sannan muna ƙara godiya da duk wanda ya bada gudunmawa na kuɗi ko na abinci ko na lokaci ko na shawara ko na tarihi ko na karatun alkur'ani Allah ya biya kowa da gidan aljanna akwai waɗanda ba sa ingili shi to san me dogon biyu to wani ya ce abin da ya da wasu ya kulle ke da basan ma'ana dole sai ko ba mamaki ma'ana sifili sifili ɗaya ɗaya biyu sifili ɗaya bakwai ɗaya uku zan ƙara maimaitawa sufuri sufuri ɗaya ɗaya biyu sufuri ɗaya bakwai ɗaya uku Allah ta'ala ya saka da alkhairi muna ƙara godiya ga Allah sannan muna ƙara godiya ga manya-manyan malamanmu na gida da na waje da wanda muka gayyata da wanda ba mu gayyata ba Allah ya saka kowa da alkhairi abu na ƙarshe game da muka saba a kullum shine sauraron karatun alƙur'ani daga wasu ɓangaren makaranta alƙur'ani na ga babban agaran Dr. jamil muhammad sadis al-husari na zaria shine shek usman sarki zan fara gayyatarsa ya karanta mana abin da ya sauƙaƙa na daga cikin littafin Allah al-Qur'ani fa yatafaddal mashkuran ma'zura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته التهم على الذين من قبلنا ربنا وأنت
alhafi usman sarki allah ya saka da kai allah ta hada ta sa alwa'ad ya cece lokacin da wani ya karanta alwa'adi sai na hango wani yaro wanda mahaifinsa a duniya babu abin da yake sha'awa kamar yadda ya dace alwa'adi yaron nan tun yana da kila shekara biyu da wani abu zuwa uku mahaifin shi yake kawo shi guri na akwai yare Qur'ani da ya ajiye shi sai ya bangar ido baban ya tsaya yana rarrashin shi sai ya liƙe sai baban ya ya ajiye shi sai ya buga mashin yana buga mashin sai ya bi shi a guje sai baban yana jin tsoron kada ne wajen gudu ya ji rauni sai mahaifin ya ɗauki wani usulubi yana ajiye shi sai ya ɗauko shi kawai sai ya kawo min shi ya ɗaura mu a kan cinya duk wani bayani da zai yi kuma sai ya rike shi to shi ko wannan yaro sai ya ba kan shi kawa ana kawo shi zai buɗe bakin shi duk inda ya gani a jiki na cizo ban san adadin cizon nan da yaron ya mun ba amma yanzu ana karatu a Qur'ani na zo kan shi yana ta haka da haka bari in kira shi Abdulrahman Muhammad Aliyu fito yau ina rama ciro na. Tun ana kawo shi ba Rahman shi ke kawo kai shi. Na ga Rahman a kai keke ya goyo kanwar shi za a zo wata ranta. To ga mara Rahman nan alhamdulillah yanzu eh dakta ya ce kan gani ne a shi. Rahman yaya ya labari ya labarin cizo yanzu cizon da ta yi muku kana neman in ya ce maka kwai da rama da ma ne shawara a aikin zan da yawa ya mana samun nan baka ce ba ba ne bi sallallahu alaihi wasallam a da man da yake ba so da sunan gode ko to mala rahman ya ya har yanzu kana son karatu ko kana da bai da dai ina to karanta mana abin da ya so ka karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتذكر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد خلقه ولا رحمن الله يأتبعك على سبيل Allah ya maka wanda zan kira na ƙarshe shi ne ƙarfin mu na ƙarshe Malam Mahmud zonar da kyauta daga dakta kafin shi dakta in yana kan ta Al-Qur'ani sai ya bada da kuɗa da gama wani matsala da shi da zan kira ɗan hausan alaran mamu cikin alaran mamu masu ƙananan shekaru Malam Mahmud Armayawu wanda shi ne zai mana karatu na ƙarshe insha Allah Malam Mahmud ya zo shi ma ya zaki waɗanda Allah ta'ala ya azurta su da haddace alƙur'ani suna da ƙananan shekaru muna fatan Allah ya rika mana irin so a cikin al'umma na Malam Mahmud
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا فمن تبعني فإن رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والوالدة وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
Mara Mahmud ɗan tsaya. Shekara ta nawa. Shekara ta goma sha uku. Yaushe ka hada Alƙur'ani? Saura. Na.
Ina shekara goma.
Yana shekara goma ya hada Alƙur'ani. Iyaye. ‘Ya'yan ku ba abin da ba za su zama ba. Ku yi haƙuri ku bai wa malamai haɗin kai. Ku bai wa malamai haɗin kai kuma ku ƙarfafa gwiwarsu. Kamar yadda na faɗa da Imran don Allah me laifin wanda ya mai da ɗanka ya zama wani me laifin shi yanzu wata asara za ta yi a ce ɗanka ya zama irin wannan idan yaro yana da shekara sha uku ya yi karatu irin wannan ranar da ya kai shekaru na da kuke tsammani Allah ka sa alkhairin da zai samu muna da gwayagwarai muna da alkhairi a kafan nan a garin nan amma muna wato ɓarar da su waɗannan yara Allah ka yi musu albarka wajibi ne mu dinga ma malaman su addu'a Allah ka ya san bakar wahalar da malamai suke sha wajen karantar da yara ba fansho ba fansho ba magana sai dai kar Allah ya biya ka ko kuma masu karantarwa ku yi haƙuri Allah ne kawai zai biya ku Allah ka yawaita mana waɗannan yara a a cikin al'umma Allah ya saka da alkhairi dakta ya kamata ka ɗanyi wani ta'aliki a kan karatun yara da ya kwaran gaske wai dakta ya ce ya ɗan fito da na ba ɗan mika ne kana manta ya so ɗan karɓa yaro ya zauna a Kano.
gaskiya
Alhamdulillah. Ah, Daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma zuciya Allah ya taimaki zuciya da fuskanta alƙur'ani. Ah, Wannan wani jigo ne babba daga cikin abin da ya bayyana ya bambanta Qur'ani da sauran littattafai ban biya ayatu bayyinatun fi suduri da dina musulmi da yawa abubuwa suna faruwa a cikin al'umma muna samun alfarmar wasu mutane wallahi kai da kake ganin ka da babban riga da kasaitaccen gida da abin nan inda za ka faɗa maka alfarmar wanda wanda kake ci a wuro ta kai mamaci kila wani yaro ne mahaddacin Qur'ani a anguwar gaba ɗaya da Allah masa muke ci kila wani malami ne mai almajirai a gefe yana koyar da su suna karanta Qur'ani lokacin da gari ya muku gaba daya su su tashi suna karanta Qur'ani ana ganin gidajen su da haske a sararin samani saboda ne saboda hasken Qur'ani al'umma ba za ta samu saiti ba ba za ta samu mikuwar al'amura ba a ce sai ta riko da littafin Allah subhanahu wa ta'ala kuma daga cikin manyan manyan hanyoyin riko da littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine kiyaye alqur'ani a cikin zukata kuma ba hanyar da za mu samu wannan sai ɗayanmu mun nuna musu cewa a cinyewa wayewa da birnin cewa shi ne ruko da alƙur'ani haruna rashid lokacin da ya tura ɗayansa amin da abu da mahmud wajen mai koyar da su sai ke cewa ga su nan na turo maka su amana ka kula ka kula mun da alqur'anin su ka komai saboda idan qur'ani ya miƙe a harsunan su to komai zai zo musu da sauki babu wani ilimi babu wani abin da za ka fuskanta bayan ka da shi alƙur'ani ka rika ganin shi da wahala ganin muna da rai ɗaya yau da yara da suke haddace ƙur'ani in sun je jami'o'i da su ake ɗauki ba da su rika zubar da maza an daga saboda me ƙur'ani ya samu haske a zuciyarsu ta samu hasken alƙur'ani wanda ya haddace fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna sanulqi alayka qawlan thaqila ya haddace qur'anin gaba da ko yilbi da zai masa wa'azi muna bukatar mu farka da wurci muna bukatar mu kama tsayuwar kanka kuma babu lacci da hannun abin qur'ani yana nan, kuma kana da rai lacci shi ne karfafa lacci shi ne har yanzu ka ɗauka cewa yara su rungumi boko da kyawar hukuma su manta da addini ka ɗauka wannan ita ce cewa to wannan shi ne mutaddaci kwakwalwa da fiye da jarrabai kuma ne da Allah ya yi mata za ka rayu ka ilmanci ka haddace duk abin da ake haddacewa a duniya ka koma ga Allah ba ka ci ɗaya bisa ɗaya bisa goma kwakwalwa ba malaman hadisi suna cewa sun dawo kudini da su abu dawo da su sassayani shi shi ne ya yi jagora wajen hadda da shi ma su misali da sauransu da sun yi abi hadda ana cewa duk kwakwalwarsu da abin da suka haddace da bala'i da ke tabasa a kwakwalwarsu da hadda ba su ci ɗaya bisa goma a kwakwalwarsu to idan ga mutiyar shi a tsira neman haddace so abin da nake so in gare shi yaran nan bai wanda Allah ya musu da kuma wanda Allah ya musu za ta haddace Qur'ani su kuma fuskanci wani ilimi ne na boko sai ya zama nurin alaƙo haske biyu ga hasken Qur'ani ga hasken tarbiyyar Al-Qur'ani ga hasken nasuwar da Al-Qur'ani yake bayarwa sannan ga ilimin zamanin nan ko ba isa a ce suna layin baya ba a cikin sa ko da haka me kake bukata fiye da sannan jama'a karshe mu gane cewa ka samar da yaranka da ce sirrin kuma ƙwarɗani sun yi muku da shi ma'anar wannan maganar ko ka mace ba baka mace ba wallahi ita ce ma'anar maganar ko ka mutu baka mutu ba saboda wani investment da ya kai wanda Allah kaɗai ya san yaushe bai tsaya yaran ke haddace ƙwarɗani ya iya karanta shi Qur'ani da Allah ya saukar manzon sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka yi sarfiya wani na da shi kuma jinin ka tsakanta sai ke ga kana da wani hasken karatun su zai ta zuwa maka to wace irin ruwa mutum zai ba kansa ya sanya shamaki tsakanin shi da wannan alkhairi saboda haka mu farka da gaban shi mu gane cewa duk wanda yake so ya raba ta da wannan littafin to shi ne a dubu bi duk wata hidima da safiyar da za ta raba ta da wannan alkhairi ta raba samarin mu da shi to nan ba karamin musifa ba ce a saudiya lokacin da ake ta harkar dan jihar da abin nan muhammad bin nayi lokacin yana mataimakin interior minister ba wani shi kenan bayan an kakkama waɗanda za a kama shekara ɗaya shekara biyu sai malamai suka ce suka kawo shawara musamman daga madina wannan shawara ta mutu sai kuma sauran malamai suka karfafe ta cewa waɗanda aka kama nan ɗan ta'adda da masu matsaloli a zo a sanya malamai su rika zuwa suka kira litinan rajistar isla sannan kuma aka samar da malaman kwartani waɗanda za su rika koyar da su kwartani bayan shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ni ina da masaniyar lokacin da gwamnatin amerika ta turo musamman a zo a zauna da shugabanni a saudiya a dubiwan sirri suka yi wajen cin nasarar canza tunaninsu ƙwarani ne ake nuna muhammad bin ali yana magana ce ƙwarani ƙwarani ne to لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وكيف يوجد ذلك وتأتي مسلم جميعا فلهذا wannan alƙur'ani shi ne komai a sun da a sun ke da Allah ne da ya fa ya zai samu da tsirari ya bi da tsirari ka ya fara da nutsuwa ya kwantar maka da hankali me ya kai daɗi ka kwanta bacci a gidanka ana ta tilawa ita ce ni'ima ba ita ce ni'ima saboda haka jama'a muna amfani da wannan dama wajen tunasar da kanmu da tunasar da al'umma cewa kar taimakon kanka kar ka zalunci kanka kai kanka yanzu ba kai ba za ka iya farawa ballan tana kuma ɗayanka mu farka daga bacci mu sayi sayi wajen ka ko mu nemi taimakon Allah wannan ita ce hanya mai kullewa Allah ya saka kai ya saka mu da mu da sai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam
Allah ya saka da alkhairi da kuma da bin Muhammad Sadis kuma da wannan muka kawo karshen wannan program na shekara na wannan shekara ne alkhairi da albarka muna ƙara godiya ga Allah sannan muna ƙara godiya ga duk wanda ya bada gudunmawa sawabu mun ambaci sunan shi ko ba mu ambaci sunan shi ba mun gode mishi ko ba mu gode mishi ba muna roƙon Allah ya gode mu kowa bayan Allah an ba mu haɗin kai an ba mu haɗin kai mun ji daɗi mun ji daɗi mun ji daɗi Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa da yake a nan gidauniyar insha Allah da ranar asabar za a ci gaba da kowane ɓangare ما يتبيش إلى الجنة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته